من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 28 ga watan jumadal ula shekara ta 1445 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da sha biyu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku shekarar miladiya za mu ci gaba insha Allah ta'ala a cikin darasinmu na wiqayatul insan min aljin wa shaitan wallafar الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله تعالى yan uwa idan jiya ba a sha'afa ba mun fara bayani ne a cikin hibdul lisani min an-namima kiyaye harshe daga annamimanci malam ya mana bayani mai ake nufi da annamimanci da kuma hatsarin da ke cikin zakke mata ƙarƙashin ayoyin alƙur'ani da kuma hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan malam ya ce duk mutumin da ya zo maka da wani abu na annamimanci akwai buƙatar ka ɗauki wasu matakai guda shida malam ya kawo mana su gaba ɗaya mun tsaya a daidai maganar umar ibn abdulaziz alaihi rahmatullah wanda wani mutum ya kawo masa gibar wani ko kuma ya kawo masa annamimanci saboda haka ya bashi zaɓi guda uku ya ce ko dai mu duba al'amarinka idan ƙarya kake ka shiga cikin in ja a kun fasi kumbe na ba'i idan kuma da gaske kake ka shiga cikin hammazin masha'im binamin zaɓi na uku kuma shi ne mai maka afuwa mu baka ka tafi ban bincika komai ba wannan mutum ya ce a masa afuwa yana dama kuma ya ce insha Allah ta'ala ba zai ƙara ba wa ƙala razulun la'amuru bin ubaidi wani mutum ya ce da amur ɗan ubaid Allah ya masa rahama inna fulanan ya kurka bi su'in ya ce masa haƙiƙa wani ya ambata masa sunan wani ya ce yana ambatanka da mummunan abu yana ɓata ka فقال له عمرو sai amru yace da shi ya haza ya kai wannan da ka kawo min sukarwa na kace yana bata ni ma ra'aita haqqa mujalasati ar-rajul yace lalle baka kiyaye haƙƙin zamantakewarka da wani ba zamantakewarka da shi ku zauna ku tattauna magana da shi amma ka dauko ka zo ka kawo min yace baka kiyaye zamantakewarku ba baka yi kirki ba haithu naqalta ilaina hadithahu yadda ka iya dauko zancen da kuka yi tsakanin kai da shi ka kawo min yace wannan abin da aka yi kaci amanar sa wala addaita haqqi ni ma kuma da ka zo ka kama wannan magana baka sauke haƙina ba baka bani haƙina da ya kamace ni ba haithu a'lamat haithu a'lamtani an akhi ma akrahu saboda ka dauko zancen da idan ka ga mu shi na zai baci ka kawo mu yace baka kiyaye haƙin zamantakewa da ni ba walakin a'limhu sai dai abinda nake so shine ka sanar da shi annal mauta ya'ummuna mutuwa dukkanin mu zata tattara mu a waje guda zamu hada a gaban Allah madaukakin sarki wal qabru yadhummuna kabari zai matse kowanne ɗaya daga cikin mu idan ya shiga cikin sa wal qiyamatu tajma'una wal qiyamata tajma'una hakanan al qiyama kuma zata tattara mu a gaban Allah madaukakin sarki sannan wallahu ya hukumu bainana Allah maɗaukakin sarki zai hukunci tsakanin makarshen al'amari kenan wa huwa khairul hakimin shine mafi alkhairin masu hukunci kaga wannan shi ma cikin hikima ya dafa shi da ruwan sanyi ma'ana ya nuna masa duk abubuwan da yayi guda biyu ba daidai bane na farko mutumin da suka zauna tare da shi suka tattauna ya kyale shi ya ɗauko maganar da suka yi zo ya kawo masa wannan cin amana kenan sannan shi da ya ɗauki maganar ya kai masa ya nuna masa kai masa maganar ita ma ba daidai ba ne domin abin da zai gaya masa ba na daɗi ba ne abu ne na ɓacin rai saboda haka shi ma bai kiyaye haƙƙinsa ba ta yadda ya kawo masa zancen da zai bata masa rai yana cikin zaman zamansa bai bi yana cikin jin daɗi ya kawo masa zancen da zai dugun zuma masa lissafi gaba ɗaya don wata maganar ka san da yadda kake cikin jin daɗi da annashuwa wallahi da an gaya maka ita jin daɗin ka ya ƙare sai kai kwana biyu kwana uku kana ta tunanin ta to me amfani irin wannan magana tsakani da Allah ba ta da amfani ورفع بعض السعاة إلى الساحب بن عباد السعاة جمعنا السائي in aka ce assa'i su ne irin mutanen da suke zuwa su tattaro zakka su je su duba su bincika su ga waye ya cancanta ya ba da zakka wani ɗan kasuwarsa ne kuɗinsa suka kai nisabi sannan su suke zuwa kuma su tattaro haraji ko jizya ko dukiyar da take ta gwamnati ce irin wannan haƙƙinsu ne suna ake ce musu as-su'atu guda ɗaya ko sai a ce masa as-sa'i to wani mutum daga cikin waɗannan as-su'atu din shi sa'i din ya kai wata magana zuwa ga wazir wanda ake ce masa as-sahib bin abbad shi as-sahib bin abbad waziri ne na ɗaya daga cikin shugabanni ɗaya ne daga cikin malamai sai dai ɗan shi'a ne yana da aƙida shi a kamar yadda imamu zahabi ya faɗa a cikin siyar nasa imamu zahabi ya ce wa kana shi'iyyan mu'taziliyan mubtadi'an duk shi kadai ya kasance dan shi'a ne kuma ba mu'tazile ne gashi dan bid'a yace wa kana jabbaran mutum ne mai jiji da kai da yawa wata rana aka ce masa wata rana aka ce masa Imam al-Bukhari rawaito hadisi a waje kaza sai ce man al-Bukhari waye kuma Bukhari wai shi bai ma san Bukhari ba to amma dai adibi ne sosai ana irga shi a cikin udaba wanda suka san adabi sosai da sosai to waziri ne na wani sarki to wata rana ɗaya daga cikin sa'i masu tattaro zakka nasu sai kawo masa rafa ila sahibin abbad riqatan ko riqatan ya daga masa ya kawo masa wata takarda da take dauke da sunayen wanda ya kamata su bada zakka ko a karbi dukiyar haraji a wajensu ar-riqa ita ce ƙidatun minal jild ko ƙidatun minal wariq allati yuktabu alaiha shine dan yanki na takadda ko na fata da ake rubutu a kansa to irin takaddar da suke rubutu a kai sai ya dauko ya kawo shi wannan sahibu bin abbad din fiha anabbaha fiha ala mal yatimin yahmiluhu ala akhdhihi li kasratihi wanda yake fadakar da waziri cewa akwai wani maraya fa wanda dukiyar da aka ban masa ta yi wanda ya kamata a ji a karɓo wani abu a ciki ina fata an fahimta a ji a karɓi zakka ko a karɓo wani abu na haraji a cikinta ya ya kawo masa gulmarsa ya kawo masa annabi mancinsa fa waqa as-sahibu bin abbad ala zahri riqati qa'ilan sai shi wannan waziri sahibu bin abbad ya fada akan ita wannan takaddar ko kuma ya taka ta yana mai cewa as-si'ayatu qabihatun lalle wannan aikin da kai na kokari ka je ka binciko dukiyar maraya yace lalle wannan aiki naka ya munana wannan aiki naka na sa'i yau dai bai sa'a ba kai mummunan aiki yace wa in kanat sahiha koda ko kana gani aikin ingantacce ne fa in kunta ajraytaha majran nus koda ka gudanar da aikin a magudanar nasiha kai kana gani nasiha kai wani abu ka kawo wanda kake gani gwamnati za ta samu kudin shiga abu ne mai kyau ya ce to wannan ba daidai kai ba ba kai abin da ya kamata ba ya ce fakhusaranuka fiha afdalu min ar-ribhi asarar da za ka yi ko asarar da kai a cikin wannan kawo labarin da kai yafi sama da ribar da ka samu ya ce ma'adallahi an naqbala mahtukan fi masturi ya ce muna neman tsarin Allah madaukakin sarki mu je mu karbi dukiyar wanda yake mahtukan wanda an keta masa alfarma fi masturin tana cikin sitira an keta masa alfarma an je an ga abin da bai kamata a gani ba a kansa an kawo gol masa ko mu je mu dau dukiyarsa yace wannan ba za mu yi wannan ba muna neman tsaron Allah game da wannan yace walaula annaka fi khafarati shaybatika ce da ba dan kana kan ganiyar tsufanka ba dattije ne kai furfura ta fara cika maka kai yace laqabalnaka bima yaqtadihi fi'laka bi fi mithlika yace wallahi da mun hukunta ka da irin aikin da ya dace da mai irin aikinka da mun yi maka irin abin da ya dace da kai na hukunci ya ce fatawakka ya mal'unil aibi ya ce to ka kiyaye ya kai mai la'antaccen aibi fa inna allaha a'lamu bil ghaibi hakika Allah madaukakin sarki shine masanin gaibi al mayyitu rahimahullah yace shi da wanda ya mutu ya bar dukiyar ya tara waɗannan sa dukiyar ya mutu Allah ya masa rahama Allah ya ji kansa wal yatimu jabarahullah shi wancan marayan ko da aka mutu aka bari ba wata dukiya yake ba sai sai dai a masa addu'a ce Allah ya dora shi targadan da ya samu tasgaran da ya samu a rayuwarsa na rashin mahaifi wannan gurbin Allah ya cike masa shi addu'ar da ya kamata a yi masa kenan ba rin a kawo sukansa ba wal malu thamarahu Allah ita kuma dukiyar da aka mata aka bari Allah madaukakin sarki ya dada musu ita Allah ya kara musu ita wasa'ila anahu Allah shi kuma wannan sayin Allah ya la'ance shi na fata an fahimta eh kun kai daga jin maganganun ka san magana ce ta ta ta adibi eh ka duba yadda yake sajai a cikin magana kana ji ka san magana ce ta adibi shi karshe dai kaga ya tsine masa albarka shi ya kawo ya kawo magana yana gani burgewa yi to da yake shi wannan aka magana mai hankali ne saboda ka sai watsi da maganarsa kuma ya masa fada Allah subhanahu wataala ya samu dace walikai tara nata'ij al-ghibati wa afariha fil fath bil mujtama' al-muslimi isma hadhihi al-qissata malaiti dan kaga natija sakamakon munin giba da kuma yadda take haifar da abubuwa marasa kyau wajen lalata al'ummar musulmi duk inda giba afwan ba giba ba annamimanci duk inda annamimanci ya shiga cikin al'ummar musulmi yadda yake lalata a zamantakewa tsakanin wani da wani tsakanin gari da gari tsakanin gida da gida malai ce dan sauraro wannan kissa ka ji abin da ya faru qala hammadu ibn salama hammadu ibn salama Allah ya masa rahama yace ba a rajulun abdan wani mutum ya sai bawa ya je kasuwa zai sai bawa wa ƙala lilmushtari sai ya ce da mai siyan almushtari haka ne ko? wa ƙala lilmushtari sai ya ce da wanda zai siya ɗin ma fihi aibun illan namima yace kaga wannan bawan da zan siyan maka ba shi da wani aibu duk yadda kake son bawa wannan bawan ya cika to sai dai yana da aibu guda daya shine annamimi ne magulmaci ne yana da annamimanci kala sai shi mutumin da zai siya bawan sai ga a'a to da annamimanci menene a shi gane yake ba wani abu ne kala sai sai rabitu na yadda a ce min da shi a haka fashtarahu sai siye shi da annamimancinsa sa fama kasar gulamu ayyaman wannan bawan da aka siya ya zauna a gidan wannan mutumi da ya siye shi shi annamimin bawa tsawon wasu kwanaki ana ci gaba da al'amura babu wata matsala sun maƙala li zaujati maulahu wata rana kawai sai je samu matar mai gidansa da je su shi sai ya ce mata inna sayyidi la yuhibbuki wai kin san mai gida ku baya san ki kin san mai gida na baya san ki kuwa mijinta kenan ba haka kawai wa huwa yuridu ay yatasarra alayki ai so yake ma asirrance ya rabu dake eh ai duk zaman da yake dake ma zaman hakuri yake dake so yake asirrance ya rabu dake shine yatasarra alayki yana dan sirrantawa a hankali a dan ja zuwa dan wani lokaci kawai sake ke rabu dake fakhu bil musa wahliqi min sha min sha'ri qafahu inda nawmihi sha'ratin ya ce to abinda zan gaya miki shine a matsina na masoyinki ba na so ga kin gidan nan shine ki je ki samu wuka aska ita ce Musa eh Musa aska kenan ki je ki dauki aska ki je ki aske wasu wani gashi daga cikin gashin jikinsa ki kawo min hatta asharahu alaiha fayuhibbuki ni kuma zan je ne masa asiri na sihirce shi da wannan gashin na jikinsa da kika samu in ne masa haka shi kenan zai soki ita kuma mace kun san mata yadda suke an ce mata ana so a rabu da ita a sake ta ga kuma sirri ko lakani za a bata na zama a gidan mijinta kaga sai inda karfin ce kare saboda haka bata kasa abuwa ba wannan mata ta ɗauki wannan wukata da ta aiwatar da wani abin sun maƙalar da zauji da ya gaya wannan mata wannan al'amari kuma sai kuma wajen mai gidan nasa shi mijin nata sai ya ce da shi inna mara'ataka haƙiƙa matarka ittakhadhat khalilan tana da tana da wani masoyin fa da suke soyayya a waje tana da wani masoyin da suke soyayya a waje ta riƙe wani bada'i wanda ba kai ba wa turidu an taqatulaka so take ma ta kashe ka dan ta samu dama su su cigaba da soyayya su da wancan na wajen fatanawama laha ka nuna mata kamar kana bacci shine fatanawama ba baccin zaka ba sai ka dalin yi fakare kai likin mu kamar kana bacci hatta ta'rifa zalika har ta ga har ta san cewa kai bacci ta dauka cewa kai bacci fatanawama laha wannan miji ku sai je kwanta yayi fakire dan mutum da aka ce za a yanka shi da Allah zai sake kaga ba zai sake ba yawa kawai wannan mutumi sai je kwanta yana yayi kamar yayi bacci amma ba bacci yake yi ba faja'atil mar'atu bil musa kawai sai ga wannan mata kuma ta tawo da wuka ta tawo kansa kuma mijin yana dan leko haka kuma ya ganta da wuka haka kaga da matsala yawa duk abin da zai faru zai faru fa dhanna annaha turidu qatlahu yana kallanta kawai sai tabbatar da cewa to lalle magana wannan da gaske ne kashe shi zata ita gome ta zo yi yan uwa ta zo askar gashi ne ta kai wancan ya masa asiri ba haka bane ba kashe shi zata ba amma shi a zuciyarsa duk abin da yake cikin zuciyarsa a lokacin menene ta zo ta yanka shi dan ta cigaba da soyayya da wani saboda haka yana ganin haka faqama ilaiha faqatalaha da ya tashi shikenan kawai sai ya kashe ta sai je kashe ta sai ya kashe makashin ka kenan kafin ya kashe ka eh kawai sai je kashe ta faja ahlul mar'ati faqatalu zawja iyalan ma mata tana jin labari sai suka yi zuga suka zo suka kashe mijin shi ma suka gama da shi warafa al waqa al qital bayna al qabilatayn shikenan su ma iyalan mijin da suka ji labari za su hakura ba za su hakura ba za su hakura ba sai yaki ya faru tsakanin kabila guda biyu da kabilan miji da kabilan mata sai aka yi ta yaki aka yi ta kashe kashe da a sakamakon wa annamimi guda daya shi ne ba washe ke cewa bakar ashana kenan ko na gari in kana neman bakar ashana ko na gari wallahi ka samu annamimi ka gama eh babu alheri a cikin annamimi kwata kwata shi kadai yanzu ya hada gidaje fada Allah eh sai ga da wannan gidan da wannan gidan makota ne an dade shekara da shekaru ana ta mutunci amma lokaci guda kawai sai kaga ko magana ba a yan nan gidan ba sa shiri da yan nan gidan yan nan gidan ba sa shiri da yan nan gidan an ka bibiya akwai annamimanci eh ta dan mara ne dake sa wata kila gidan da munafikai yan gulma da halin da makircin tsiya masu masu san raba sunnan rabbana sai da a tara azzi ne musu a ce musu Allah ya isa kaga wannan magana da ya faɗa haka ne in ka bibiya in ka bibiya tsakanin wannan gidan da wannan gidan akwai munafikai akwai wanda suka shiga suka fita magana ce guda ɗaya kawai zai ya fite koma gefe shikenan ya gama shi sa daga cikin makaman shedan mafi girma da yake amfani da su akwai annamimi shedan yana san annamimi eh saboda aikin da annamimi zai masa aiki ne da yake mai fadi aiki ne da yake mai fadi Allah madaukakin sarki baya san tsakanin musulmi a samu ashahna shine rashin jituwa da gaba da kiyaya Allah madaukakin sarki baya su shi sa ku ga duk abin da zai kawo gaba da kiyaya a addinin kokari ake a kautar da shi a kautar da shi a hana shi shi kuma aikin annabi ne shine ya hada tsakani Allah ya mana tsari da annabimanci amin malai ce nas'alullaha an yutahhira mujtama'a mujtama'atina min an-nammamin wal mughtabin bimannihi wa karimi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsarkake al'ummar mu ya tsarkake zamantakewar mu daga masu annamimanci da masu giba bimannihi da baiwarsa wa karimihi da kuma karamcinsa bale ce hibbul lisani min khaslati bil lisanaini wannan shi ma irin wancan ne kiyaye harshe daga ɗabi'ar bil lisanaini mai ɗabi'ar harshe biyu ko ka ce zul wajahaini duk ɗaya ne mai ɗabi'ar fuska biyu ko harshe biyu shi annamimi shi ne wanda zai ɗauki zancen wane ya kai wane ko da bai ɗauna wane ya kai wane ba yan uwan fahimci wannan ka yi magana kai da shi sai ya ɗauki magana da sai ya kai wa wancan don ya haɗa tsakaninku ko da bai ɗauna wancan ɗin ya kawo maka ba an gane shi ne annamimi amma shi zillo jahaini ya ɗauki na wancan ya kawo maka ya ɗauki naka kuma ya kai wancan shi ya fi bala'i sama da sama da annabi manci ke zulwa jahaini ko zulli sanaini matsalarsa ta fi ta annabi ne malaka huwa naqlul hadith min jihataini shine ciro zance daga bangarori guda biyu ka ciro daga wannan kaiwa ne kuma ka ciro daga wannan ɗin ka kaiwa ne wa huwa asharru min an-namimati malaka wannan ya fi sharri da sama da da annamimanci li'annaha naqlul hadith min jihatin wahidatin saboda shi annamimanci daukar zance ne daga fuska guda ɗaya kawai ka dauka daga wani ka kaiwa wani wa an ammar ibn yasir radiyallahu anhu malai hadisi ya zo daga ammar dan yasir Allah ya kara masa yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala hakika annabi kira da aminci su kara sabbata a gare shi yace man kana lahu wajhani wanda ya kasance yana da fuska guda biyu ya je wancan da waccan fuska ya je wani da waccan fuska fi duniya a duniya kana lahu lisanani min nari yawmal qiyamati zai kasance yana da harshe guda biyu idan Allah ya tashi a cikin wutar jahannama sai a masa harshe guda biyu wannan hadisi malai ce sahihun bi majmu'u turuqihi ingantacce ne idan aka tattara hanyoyinsa Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin al-Adab al-Mufrad a nasa haka na Imam Abu Dawuda إمام الحافظ العراقي إسناد حسن وأم محمد بن زيد أن أناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر محمد بن زيد أيك تيوا وسمتاني سنتي da kakansa kakansa shine Abdullahi dan Umar dan Khattabi Allah ya kara musu yarda gaba daya sun ce da kakansa inna lanadkhulu ala sultanin muna shiga wajen shugaba ko mai mulki فنقول بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عنده sai mu faɗi zancen da idan muka fito daga wajensa ba shi za mu faɗa ba zancen da za mu je mu faɗa a gabansa daban idan mun fito zancen da za mu faɗa daban ƙala sai abdullahi ɗan umar ya ce kunna na uddu zalika nifaqan ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga irin wannan aikin naku muna irga shi musa habai kenan ya ce muna irga shi a matsayin munafunci a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan mutumin da zai zo wajen wani ya faɗi wata magana in ya koma waje kuma sai ya faɗi wata maganar sabanin abin da ya faɗa a wajensa to wannan munafinci ne ji abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda wannan athar rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ya ce hakika manzan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce ta ji duna sharran nasi za ka samu mafiya daga cikin mafiya sharrin mutane zalwa jahaini mai fuska biyu e daga cikin mafi sharrin mutane kenan haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam shi ne mai fuska biyu allabi ya a ci ha'ula'i bi wajihi wa ha'ula'i bi wajihi shi ne wanda zai zai wasu mutane da wata fuska sannan ya juya ya jiya wasu mutanen su mame da wata fuska idan ya zo wajen masoyinka idan ya zo wajen makiyinka abinda zai gaya masa daban kai ma idan ya zo wajenka kuma abinda zai gaya maka daban shi haka yake kawai munafiki ne shi Allah ya mana tsari da irin amin wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim duk sun fitar da shi a cikin ingantattun littattafan su qala Bashar ibn Bard Bashar ibn Bard ɗaya daga cikin mawaka na daular Umayya da kuma Abbasiya eh shi a asali na waka shi muhadram ne muhadram ne ya riski ƙarshen daular umawiya kuma ya riski farkon daular abbasiya da shi kadai yake cewa khairu ikhwanika al-mushariku fil murri wa aina ash-shariku fil murri aina alladhi in shahidda as-sarrata fil hayy wa in ghibta kana udnan wa ainan yace khairu ikhwanika mafi alkhairin yan uwanka wanda yafi kowa zama alkhairi daga cikin yan uwanka da kake tare da su almushariku fil murri wanda zai tarayya da kai a cikin lokacin daci lokaci mara kyau lokacin da kake cikin kunci da matsi da damuwa amma yana tare da kai bai juya maka baya ba to wannan ba a mantawa da shi don mutumin da ka shiga cikin wani hali na matsi da kunci kaga har yanzu yana tare da kai bai juya maka baya ba yadda kuke mu'amala bai canza ba to wallahi wannan ka manta da shi ka rike shi abokin arziki ne abokin kirki amma duk mutumin da kaga baya neman ka sai lokacin da ka samu wani abu to wannan kawai ku gaisa ku gaisa ya wuce ka wuce ina tabbatar maka eh ba wai dan Allah yake son ka ba abin ka yake so duk lokacin da baka da shi zai juya maka baya idan ka samu kuma ya matso to wannan ba abokin ba abokin zama bane yace wa aina shariku fil murri ina zaka iya hada abokin da ko wanda zai tarayya da kai a lokacin daci lokaci mara kyau aina alladhi in shahidta sarraka fil hayy ina wanda yake in sha in shahidta idan ka ganshi sarraka fil hayy zaka ji dadi kaga hankalinka ya kwanta a cikin mutane da ka hango shi sai kaga alhamdulillah duk wani hali da kake ciki sai kaga ranka hankalinka ya kwanta saboda ka ganshi saboda me saboda ka ga masoyinka wanda duk wani abin da ya kamata ya maka zai maka ba zai bari a ci mutuncinka ba ba zai bari a maka abin da ba daidai ba yace wa in gibta idan kuma baka nan ka kauce kana udnan wa aynan zai kasance a gare ka kamar kunnanka da idanka kamar kunnanka da idanka ba zai ji abu mara kyau a kanka ya shiru ba ba zai ga abu mara kyau a kanka ya shiru ba to wannan shine abokin arziki sai ce mithlu sirri yaquti in massahu an-nar yadda ka yadda ka san misalin sirrin yaqutu dan dutse dutsen yaqutu in massahu an-nar idan wuta ta shafe shi jalahu al-bala'u fazdada zainab sai kaga duk wannan tsatsa ta kansa da amma kyau ta kansa tayi me ta kwaranye sai kaga ya ƙara me ya ƙara kyau da ado ba haka bane idan aka samu dutsen yakutu irin sigol da menene aka sa su a cikin wuta wuta mai take musu sai ta tafiyar da tsari sai kasance kyan nasu ya ƙara fitowa to haka ɗan uwanka abokinka aminin kai kamata ya kasance idan ba ka nan ba zai bari a ci namanka ba idan kana nan zai kara mutuncinka wannan shi ne abokin zama ba ce an tafi ma'asharin idza ghibta anhu ko kuma kana cikin mutane kana cikin jama'ar da idan ka bar baya ka juya baya daga cikinsu baddalu kullama yuzayyinuka shay'an za su canza duk wani abin da yake maka ado ya zama to muni ko kana cikin irin waɗannan mutanen yanzu wanda za ku zo na da su a yi magana a tattauna amma da ka ba da baya duk wani abin da suka sani naka na alkhairi sai sun danne su fito da na sharri Allah ya mana tsari da irin waɗannan amin wa iza ma ra'auka amma da sun ganka ga ka ka taho qalu jami'an dukkanin sai gaji sun ce anta min akramil baraya alaina kai ne mafi kai ne mafi alkhairin mutane a cikin mu gaba daya babu kamar kai amma da ka ji kuma sai su fara dora maka ashar wannan halin yahudawa ke wallahi halin yahudawa ne yahuwa haka haka manzo haka abdullahi abdullahi bin salam ya ga annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi abdullahi bin salam lokacin da zai karɓa addinin musulunci sai da ya zo samu annabi ya ce ya rasulullah na yadda zan musulunta amma abin da nake so shine yahuda mutanen banza ne idan na ce musu na musulunta muka je da kai za su bata ni a wajenka duk wani abin da suka sani wani alkhairi ke sun danne ya rasulullah ka je ka fara tambaye su ni waye ni a cikin su ka ji saboda ka sai suka tafi abdullahi bin bin salam sai dan buya a wani waje sai annabi ya ce da Allah wane ne abdullahi bin salam a cikin ku sai suka ce a'a abdullahi ai mutumin kirki ne ai bawan Allah ne ai dan babba ne suka yabe shi sai ya fito kuma daga inda yake koshi ya ce na yadda da Allah da manzon Allah sai suka ce ai mutumin banza ne dan mutumin banza ka ji kan mutumin banza halin yahudawa ke to kaga duk wasu daga cikin duk mun dauki waɗannan halin Allah ya shirye da idan baka nan a zage ka a gaban ka kuma a ce wani shi sa shi sa Allah maɗaukakin sarki ya yi hikima ƙwarai da gaske da ba ka ganin zuciyar mutane ba haka ba ne wani lokacin da kuke gaisawa da shi inda za ka zuciyarsa wallahi inda wuka ka saka masa saboda yadda zuciyarsa take a kan ka gani yake kamar kamar yadda ne ke yanka saboda ƙiyayya amma yana takura kansa yana takura fuskarsa dole sai maka murmushi don ka gane cewa yana son ka ba haka ba ne amma wallahi zuciyarsa take take da ƙinka shi sa kawai hikimar Allah maɗaukakin sarki sai aka ɓoye zuciya zuciyar mutum tana zagin ka amma kuma fuskar ta yi ba dariya baka sani ba kuma ka dauke shi a matsayin masoyi eh kullun shi sa annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi roƙo yake Allah madaukakin sarki ya kare shi daga dariyar makiya eh dariyar makiya Allah madaukakin sarki ya kare mu daga dariyar makiya gaba sai yace ma aralil anami wuddan sahihan yace ni fa ban ga soyayya nagartacciya ba a cikin mutane har yanzu na kasa ganin soyayya ingantacciya a cikin mutane yace ada kullul anami zauran wa mainan yace dukkanin mutane sun koma sun zamto mu'amala ake kawai ta ƙarya da yaudara kawai duk galibi irin mu'amala da ake kenan illa nadiran illa aqallal qalil sai dan kadan shine baka rasa ba wannan maitin wallahi kamar yanzu yake fadan shi eh mu'amala duk ta zama ta iri ga tanan kawai sai dai Allah madaukakin sarki ya kiyaye kai dai yi kokari ka wanke zuciya ka zauna da kowa lafiya shine abin da zaka kai ka gyara kanka Allah madaukakin sarki ba zai maka tambaya akan wani da wani ba kai kanka za a tambaya yi kokari ka wanke zuciyarka kowa ka zauna da shi zuciya daya kada ka sake ka sa wani a ranka kada ka sake ka sa wani a ranka ka rinka jin haushin wani kana ganin wane shi ya tare maka abu kaza wane ina ma ya mutu wane ina ma bala'i kaza ya same shi wallahi ka jawo kanka matsala wanke zuciyarka sa alkhairi a cikin zuciyarka ko da mutum baya son ka baya abin nan ɗinka kada ka sa kada ka sa mugun gilli game da shi a cikin zuciyarka ko da mutum baya son ka ba ruwanka ne su gaba da harkokinka amma kada ka ji a zuciyarka kana so bala'i da musifa su afka masa idan ka haka wallahi Allah ya fi taimakon ka e wankakken zuciya wankakkiyar zuciya babu abin da ya fi ta alkhairi shine abin da sahabi yayi Allah madaukakin sarki ya bashi aljanna sau uku yana shigowa ta wata kofa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce duk wanda zai shigo ta wannan kofa dan aljanna ne kuma shine ya shigo sau uku ba yawan sallah ne da shi ba ba yawan azumi ne da shi ba ba yawan ibada ne da shi ba wannan abin da ya shi ne lokacin da sahabi abdullahi dan abu dan as ya je wajensa dan ya ga me yake ya samu wannan falalar da karshe da ya kasa ganowa ya fito fili ya tambaye shi me ce masa yace shi bai taba kwana da wani a cikin zuciyarsa ba duk abin da za ka yi masa take zai ce ya yafe kawai bai taba dawa gida yana jan haushin wani ba in zai fita zai ce ya ubangiji to ni duk wanda zai wani abu na fita na yafe masa kuma kamun kai masa ya yafe maka tun kamun kai masa duk wanda zai man wani abu ko ya taba ne ya ubangiji na yafe masa to kaga akwai bukatar kai masa ma abu ka ce ya haƙuri ya riga ya yafe maka dama wannan abin da yake shi Allah madaukakin sarki ya bashi aljanna ba sallasa ba ba azumin sa ka wanke zuciyarka ka wanke zuciyarka ko da mutum baya son ka ka rike wannan aida ko da mutum baya son ka kada ka sa mugun nufi game da shi a cikin zuciyarsa a cikin zuciyarka ka bar shi wallahi sai Allah ya taimake ka akan sa amma kana gani cewa wani ina so bala'i ya afka masa bala'i ya afka wani kana murna wani ina so ya rasa kaza din sa wani ina so ya sai da kaza din sa to ka sa kanka a matsala Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah ya wanke mana zuciyar mu yan uwa Allah ya gyara mana halayen mu za mu dakata a insha Allah ta'ala sai sati mai sai mu tashi na goma sha tara abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi